الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa yau mun zo karatu na ga dukkan alamu karshen wannan wato shekara kenan sai shekara mai zuwa bayan sallah babba idan Allah ba mu iko to insha Allah ta'ala dai karatuttuka za a rinka tura su a saman group kuma insha Allah ta'ala za mu duba dai mu gani duk darasin da ya dace a tura saman halaka za a ci gaba da tura shi markas dama ana da rinka tura karatuttuka ina fata an fahimce ni to abin da ya shafi kuma muzakkira muqaddima ta adwa'ul bayan da aka ce za a yi daura kafin azumi ga dukkan alamu daura ba za ta yiwa ba kenan tana yiwa sai bayan sallah a dage saboda azumi ya matso in Allah ya sa an yi za a tura saman group in ba a yi ba yau muna son mu karanta farkon muqaddima kin har zuwa inda ya tsaya tak zai fara bayani in ya so shekara mai zuwa in akwai rayuwa da mun zo za mu fara ne da wato ka'idodin kenan muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makuman mu da mu da ku gaba daya a muqama karshen muqama ta 41 a shafi na 100 wato hudu da hamsin da tara zuwa ɗari hudu da sittin kenan. Malam ya ce a shafi na ɗari hudu da hamsin da tara, sun maƙala ya ce hallaka fiftidaril baiti, shin za ka yi gaugawa ka karɓi baiti, ina fata amince ni ibtida shi ne gaugawa daga badara ne shi ne ya yi gaugawa. Linata na za a kasar kumait, linata na za a don mu miƙa ma juna shi ne na ta'ata an gane ko kamar daga tanazu ne kowa na jayayya ma'ana dai wannan ya ba wannan ya wannan ya ba wannan shine at-ta'ati at-tanazu ba wancan na jayayya ba an gane ko yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim ka'sal kumaiti wannan ka'as ana iya cewa kop ko muda na al-kumait sunan giya ne an gane ko yawwa fa qultu lahu saboda tana jajaja shi yasa wani lokacin ma doki ana kiransa kumait an gane ko saboda launin shi jaja jaja ne kamar nagiya ai hattara fa qultu lahu sai ce wai haka kai tonka ata'muruna nasa bil bir yanzu kuna umurtan mutane da abu mai kyau watan sauna anfusakum sai ku bar kawunan ku iktibasi ne daga alqur'ani ko baka dan bane cikin suratul baqara tan sauna anfusakum kuma tara kawunan ko ku bar kawunan ku wannan sun ce asbabun nuzul ko kuma yahudawa ne da suke umurtan mutane su yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam masu ba sa imani wannan yana iya faruwa gare su ko da mun ce sababun nuzul kin ma bai inganta ba to amma dai mata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga gidan wani bai hude ɗansa yana batun mutuwa da ya zo da'awa mai da'awa hatta lokaci na ƙarshe ga mutum baya yanke ƙaunar cewa zai iya musulunta kamar yadda ta faru ga Abu Talib ko ba haka ba kenan bai hude ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kira shi zuwa ga imani sai ya kalli baban shi sai ce mai atai abul qasim kai masa abin biyayya ka yadda yake nan yayi kalmar shahada ya shiga musulunci da haka su da kansu sun san abin gaskiya ne wani lokaci rabo ne babu Allah kai mu sani to almuhimmu dai na abubuwa ne guda biyu umurtan mutane da abu nagari da kuma aikata shi an gane ko da yawan mutane suna sawa dole ne kafin ka umurci mutane da abu kai sai ka bar shi dole ne kafin ka ce mutane su yi kai sai ka yi ba haka nan bane akwai abubuwan da Allah bai baka ikon kai ba amma sai ka ce mutane su yi ko ba haka ba in ka yi kuskure ko ka aikata sako ba shi ke nuna ba za ka yi wa'azi ba domin wala taziru waziratun wizra ukhra in wani malami ya yi wa'azi kan wani abun da bai dace ba aikata kai baka cewa bari in aikata tunda an ka zo lahira hisabin ka daban nashi daban la talazuma bainahuma kuma malamai ba ma'asumai bane ba mala'iku bane suna yin kuskure dan malami yayi kuskure ba shine hujja kowa ya aikata ba dole sai mu fahimci waɗannan abubuwa Allah ya kyauta amin malam yace faftarra sai yayi murmushi shine iftarra an gane ko yayi murmushi iftirara mutadahikin irin murmushin nan na mai son yayi dariya an gane ko mutadahik yayi kamar dariya yake yi amma ba dariya yake ba daga tadahaka ne dahika yayi dariya tadahaka yayi kamar dariya yake yi amma ba dariya yake yi ba dariyar wargi kenan dariyar wasa jahila ya jahilci abu ta jahala ya mai da kai ne jahili kamar amma ba jahili ba ne ina fata an fahimci ne ta'allama ya nemi ilimi ta'alama ya so ya nuna shi na da ilimi amma babu shi al-muta'alim sheikh bakar abdullah abu zaid na kasar saudiya da littafi al-muta'alim ko karanta wani littafi waɗanda suke zuhuri da suna da ilimi amma babu shi hakikata da an zo cikin littattafai da mas'aloli na ilimi an ka fara gabatar da khutba da muhadara da karatu da majalisi ba wai saman mimbari na aka gane wanda ya karatu ba a buɗe littafi a yi karatu tun daga alif hayya'un min gilafin ila gilafin nan aka gane wanda ya karatu a ɗauko mas'ala ta ilimi wadda baka shirya ba a kawo ta yanzu a kawo dalilan nan aka gane wanda ya karatu amma ka laɓe kawai shikenan an baka wa'azi ka tattaro ayoyi da ma shikenan ka to kai wa'azi da su shikenan ka ce ka zan malami ko dan an baka muhadara ka ce ka dan tattaro ka ɗebo kai qassun wa lasqu a wannan ba shi da ba don kai ba hasin doktora kai alqassu wa lasqu bai sa kanu ka zan malami wannan ba shirki ne kuma wanda duye doktora bai da karatu ba a akwai doktor wanda yayi karatu akwai doktor wanda kwali na gare shi sai a cika ma ya mai da duk diploma ce an baka to mi shi kai to da haka ai hattara wa marra sai ya shuɗe gaira mumahikin an gane ko ba mai tsanantawa ba ma'ana shuɗewa cikin sauƙi shine mumahik daga almalaha ne almalaha sun ka ce kamar wato abin nan jirgin ruwa in yana tafiya sannu sannu ina fata an fahimci tafiya shi sai ga yana tafiya sannu sannu to kamar ya shuɗe kamar irin tafiyar jirgin ruwa ma'ana cikin sauƙi summa badalahu an taraja'a ilayya sannan ya bayyana gare shi shine badalahu ya bayyana gare shi summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin sun kace to ina fa'ilin yake inji malaman nahwu sun kace la yasjununnahu shine fa'ili domin badalahum ya bayyana gare su to ina fa'ili babu shi sun kace la yasjununnahu fi'li ya kuma shine fa'ili wasu sun kace al fa'il mahzufun ka koma cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-makrun da al-bahrul muhit da i'rabul qur'an al-karim na muhyiddin darwish da i'rabul qur'an al-karim wa sarfihi kaga menene malamai sun ka faɗa na'am magana ta kare sun ma badalahu sannan ya bayyana gare shi an taraja a ilayya ya dawo zuwa gare ni wa qala yace ihfazha anni ka kiyaye waɗannan baitutuka kenan gare ni wa alayya kuma a kaina ina fata an fahimce ni anni daga gare ni wa alayya kuma a kaina ina fata an fahimce ni kenan an ce anni daga gare ni karwaito su alayya kuma a kaina ma'ana abin da yake son ya ce anan wai suna a kansa domin in ka ruwaito abu ko in ka bada fatawa ko in ka fassara hadisi ko in ka da'afa hadisi to hukuncin nan da ka yi shina a kanka lahira za a tambayi ka haza huwa da haka in kai mallamai karya ko kai wata magana da babu ton littafi ka dawo ka ce ga inda take shi yasa abin da yake bambanta rubuce-rubuce na kasashen turawa da na kasashen afirka shine at-tawthiqul ilmi in ka zo ka faɗi magana sai a ce a wani littafi a wace safha a wace taba'a at-tawthiqul ilmi le reference ilimin turai ba a raka zo kai ta surutu shi yasa su turawa suna gane mai ilimi ne in ya faɗi magana zai kafa dalili kuma faɗi inda ya samu shi mu kuma mutum in ya gada ba sai ya zo shi khutba da muhadara da wa'azi har shi kare babu masdar ko guda babu masdar ko guda hayariya ce surutu a'a dalilai aka bi da kwakwaran dalilai kuma da masdar shi yasa magana da duka ka faɗa duk malaman da kuji sun yi fice ko a tafsiri ko a hadisi ko a luga ko a kone ilimi yana daga cikin abin da ke nuna ilimin su ya kai ilimi su baka dalilai kuma su faɗa ma inda zaka koka tafsiri in malami ya faɗi magana sai ce to diba cikin tafsirin ware da tafsirin ware da tafsirin ware da tafsirin ware sun ce kaza a tawthiqul ilmi ya nuna an yi karatun an san abin an yi bincike an gane shi malamin hadisi irin su Sheikh Nasiruddin Albani sai ya ce maka hadisin ga da'ifi na dalili na kuma ya zo ta fuska kaza bai inganta ba ya zo ta fuska kaza bai inganta ba wane ya kawo shi bai inganta ba wane ya kawo shi bai inganta ba kuma duk in an hada turkudin shi yana zamantowa hasan ko ko a'a bai zamantowa hasan da'ifi ne saboda dukkan su akwai rawi muttahamun bil kadhib in mas'ala ce ta lokaci ce maka baiti kaza diba cikin littafi kaza lisanul arab da wane da wane da wane sun kawo shi wane ya kawo shi da wasu kaza in sun sun saba haka ake gane mutum ya fahimci mas'ala mas'ala ce usuliya sai ka dauka malam wane ya ce kaza a cikin malamin usul fiqh wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza sai kai muqarana ka tace wani ra'ayi kaza wanda fi kuma da dalili amma haka kawai ka zo kawai ini aka kaza ka ce kaza kai zaman ka ina hujja ina dalili ina littafi babu masadir ilmiya dole wa'azinmu da karatuttukanmu da bincikenmu shi canza. Akwai masadir ilmiya ana bukatar su, mu yi makatib, in ma babu da kudin sayan littattafai a yi maktaba a samata littattafai masu yawa. Da masu wa'azi, da masu hutuba, da masu da'awa, in an baka mudu'i ka shiga cikin maktaba, ka ɗauko littattafan da ke magana kan mudu'inka, ka binciki maganganun malamai ka tace sannan ka zo ka yi wa'azi. Ba ka zo ka waɗa da gada ka wace. A wace. Labiya. Allah ya kyauta. Amin. Ya ce to isrif bi sarfikar rahi. isrif ka juya bi sirfin rahi da tataccen arrah na ana nuhin giya an gane ko arrah ita ce giya ana kiranta arrah an gane ko wani lokaci kaga in ka ji arrah wani sai sa tsamanin tafin hannu ake rufi a'a arrah arrahatu hutu arraha tafin hannu arrahi giya anka ka ju ka ju ka juyar da tatattar giya kenan anka daga gabare ka al'asa bakin bakin ciki ma'ana ka sa giya ta zama to ita ce za ta tunkuɗe ma bakin ciki wa rawwihil qalba ka wato faranta ma zuciyar karai at-tarwih sauƙaƙawa kenan wala taktaib kada kai hushi wannan yana daga cikin tazyinu shaytan ka sa tsammanin sakon Allah shi zai kawo maka wato farin ciki kun san shaidan yuqallibul umur shi shaidan yuzayyin yana da kuwa sai ya kawata ma abinda bai da kyau sai mai da shi mai kyau wanda an da kyau kuma nuna ma bai da kyau haka mutumin da yake makiyi sai ya zo ya nuna ma abinda yake mai kyau sai nuna ma bai da kyau wanda an da kyau sai nuna ma ba mai kyau bane idan ka baka tsaya kai tunani ba kai yi na kadi sai ka fada cikin rami da ka dauko har da qur'ani sai ga wani ya zo ya ce maka haba kai yanzu kana ganin waɗanda matsaloli da akwai kana ai har da qur'ani shaidan na shaidanin mutun na an gane ko shaidan kullun abinda zai sa wakaci nasara shi yake nuna ma bai da kyau shi yasa da kaji kana yin abu kana haduwa da kalubale akwai wahala to aiki ne mai kyau da kaga ana abu ana cin nasara babu jarabawa tambada ka ka rike wanka ina fata mu ce kaji yace ka juyar makan ka bakin ciki da giya da yawan masu shan kwaya da giya wai sa tsammani suka yi idan suka sha giya za su tsere ma bakin cikin da suke ciki na duniya ba ai ba ba bakin cikin duniya za a yi kokari na a warware matsalar amma dan ka sha giya hankalin ka ta yi wani dan mintuttuka ko da ka dawo ta ƙara girma sai ka ƙara kuma wata hukacewa haka da kai sai ka halaka shi yasa da yawan mutane sun san tsammanin wai ba su yin daɗi sai ka ce shi in ba ya saurari waka ba ta Celine Dion mai zaƙin murya bai samun natsuwa Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum eh zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub qur'ani bai sama natsuwa ba Celine Dion bai sama natsuwa dan kana daga ta kuna fahimta ba a juyar da qadaya abin da kamata wato da yawan mutane kuskure su inda suke neman solution da solution ba can na take ba solution tana wajen Allah yan kidnapping sun hado an ce za a kawo jami'an tsaro police ss sojojin sama da na ƙasa da na ruwa da mi duk an yi solution da ta majalisar ɗinkin duniya da ta gwamnatoci da ta 'yan siyasa duk ta ƙari duk an rasa ƙaryar gudata an ƙiyar da a komo ma Allah mallamai su hudu da za a yi. A koma ma Allah subhanahu wa ta'ala. Amma an ƙiyar da. Turawa a ƙirƙiro ga aƙida ta ƙi, a ƙirƙiro wanga tsari na tattalin arziki ya ƙiya ya kai cikin duniya cikin talauci. Duk tsare-tsaren ku kun ƙiya. Albadilul wahidu huwal islam kuma kun ƙiyar da shi. Wannan shi ne. Allah ya kyauta. Ya ce wa kulli man lamaka, ka ce ga wanda ya zarge ka, lama ya lumu shine ya zarga, wala ya khafuna laumata la'imin fima wato wa kulli man lamaka fima bihi ga abinda wanda fima a cikin abinda bihi da shine tadfa'u ankal hamma kake tunkuɗe ma kanka bakin ciki kadka ya ishe ka nan kadka ya ishe ka usulubi na rabawa azifat tarahulu ghaira anna rikabana lamma tazal wa ka anqadi ayyayi kusa sheto kadka ya ishe ka kadini an gane ko inji ibnu malik ya ishe ka ko itta'ib ko ba haka nan bane nan itta'ib ba ainun bace sai mun duba alhamza ce ko awo It, itta'ib ka dawo daga aba ya ubure idza raja'a ina fata an fince ni ka dawo daga zargi na ma'ana ka bar zargi na don haka shi yana ganin hanyar da zai tunkuɗe maka shi bakin ciki kenan waga ko ba hanya ce mai kyau ba sun maƙala ya ce, Amma ana, ni fasa an taliku zan tafiya ila haisu a wurin da astabihu, an gane ko nan al'istiba a shurbu wakta sabah shi ne zan samu abincin safiya, ma'ana zan samu abin da zan sha da safi, nan ba shi na nufin inda zan sahiya ba, don duk inda sahiya ta wayi maka wayi, al'istiba abincin safi, wa agtabiku, agtabaka shi ne wato abincin marice, in ban manta ba, na'am, shi ne abincin marice, agtabaka, ina fata an fahimci ne. wa idza kunta la tashab in ka kasance baka tafiya tare da ni wala tula'im man yatrab kuma baka dacewa shine tula'imu la ama yula'imu man yatrabu wanda yake sawa farin ciki an gane ko falastali bi rafiqin to kai ba abokin tafiya ta bane an gane ko shine man man yatrabu man yatabassatu ma'ana wanda ke jin dadi ya sakira wato wanda ga yin shagali an gane ko ya sakan ma rayuwar shi abin da take so ya ji daɗi ya more ya sakata ya wala ya barraje shi ne ake nuyi yambasitu ma'ana man wato abin nan man ya tsarabu jin daɗi wanda ga sakan ma rayuwar shi raga ma ta yi abin da take so shi ko laraba sun kace man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk in kace zaka yi abin da haka so sai ka da baka so ba ka ce kowa ba kowa ba za ka rena kowa shi na game ka daɗi to sai mutane sun nuna ma kai ma ba kowa kake ba a duniya in ka ce ba ka bin doka za ka taka doka to kuma mutane ba za su bi dokar da ka aza ba in kana son a bi dokar da ka aza to in kokari kai ma ka yi aiki da ita shi kenan sai kowa ya bi amma ka aza doka ka ce kai ba ka bi kuma ka ce mutane su bi ka san Allah kenan mutane ma kenan wato bin kana da su yi ina fatan kuna fahimta ta kana mai da'awa ka taka nasi a nuna ma kuskuren ka ce ba ka yarda ka ce dole dole sai an yarda da kuskuren ka daidai na sannan ka dawo ka ce mutane sun yi kuskure su gyara kai suka bi ko nasi yaushe kai kama ka zan wani ubangiji ubangiji wani annabi annabi yace to falastali bi rafiqin kai ba abokin tafiya ta bane rafiqa abokin tafiya an samu shi ne daga arifku shine tausayi galibi abokin tafiya yana tausayi da wanda suke tafiya ina fata ana fahimta ta sannan yastawi fihi almudhakkar wal muannath wal jam'u wal musanna duk in kaga dama da mutum guda da mutum biyu da mutum uku ba dole sai ka ce rufaqa'u ba sai ka ce rafiqan mutum dubu ɗari duka ya dauka ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا بيتي رفقا با نعم ان بaka da magana ta waga ta qur'ani Allahu akbar saboda ka san wani da ya ji ai magana sai wayo wayo to ka ta qur'ani Allah na yafi Allahu akbar Allah ka kuskure shi kenan wala tariquka li bi tariqin hanya ka ba hanya ta ta ba tafiyan mu ba za ta yi ba ina fata ana fahimta ta da wanda za shi gabas da wanda za shi yamma ta su ba ta yi kullun in kana son kai karatu ka nemi abokanan karatu masu son karatu masu sun bincike masu kima ilimi da malamai in kana neman kuɗi ka nemi abokan neman kuɗi amma da mai neman kuɗi da mai karatu in ni ce neman kuɗi na nufin wanda shi kuɗi kawai sun kasha mai kai ɗalibin ilimi zai iya neman kuɗin da ba zai hana shi karatu ba mun fahimci wannan to wanga ce shi kuɗi ka so zalla ba ruwa ne da karatu wanga ce shi kuma karatu yake so kuma sai an ka ce za a yi tafiya a'a ba zai yiwa ba shi yasa ko cikin komi ka zaɓi wanda tafiyar ku take iya tafiya mace za ka aure ka aure wadda ta ka iya hankuri da alaramma wanda ga ita shi karhe biyu na dare mas'ala ta taso shi ɗauko littafai saboda da mace da yaro kamar musa suke wajen sun shahar jiki kullum sun yi so suna ga jikinka to in ka aure wadda ba ta son ai karatu wallahi ta ku ba ta yi in ka ana almajiri ka aure wadda ba ta son komi sai mi sai mai kuɗi wanda duk gazinar da ta kaso sai an kawo mata armen ku bai yi ko an yi shi na kwana biyu na ko kuma ta jaye ka ka bar karatun dole ka take nemo ta kudin gizira ka zaɓi abokin tafiya ka zaɓi mata wadda za ku tafiya ka zaɓi duk abin da za a yi sai ka zaɓi wanda tafiyar ku ta yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka bi shi almuhajirun wal ansar sun yi imani da abin da ya zo da shi sun yarda ko rai ko mutuwa za su sa dukiyarsu da rayukansu da matansu da 'ya'yansu za su gitta garinsu da hatsari don saboda su kare addini nan shi yasa tafiyan nan ta yi amma wanda bai yarda ta da kai ba kace sai ka tayar da shi aikin ban za ka yi kan ma ka ba kanka wahala bari tahiya ba ta yi da wanda bai son a yi ta ko duk yadda kaka son shi shi na yasa Afirka ta ki ci gaba har abada sai in an dawo an gyara saboda matsalar Afirka su ture abu biyu ake bukata ka iya aiki kana son aiki ita ko Afirka ana neman wanda bai iya aiki ba ban bai son aiki in shina dan gidanku ko dan jihar ku ko dan garin ku ko dan kabila ku dole sai an sashi ko bai yi to ka da aiki da ci gaba wanda ga son aiki ya iya aiki yake son aiki daban wanda bai son aikin bai iya ba daban sai an ka dauko wanda bai son aiki bai iya ba an ka ce sai an yi aiki wanga menene ƙarya ce wallahi ba zai yiwa ba kullum in kana son ka tafi ko ɗanka wanda ka aiwa ka ga bai son abu to kai kokari ka sa mai ya gane muhimmancin shi ya zo ya ce ai amma ka ce a'a kai dole wanda bai son nan sai ka aza shi wallahi in ma aikin al'umma an ka baka sai ka ci amana al'umma wannan shine problem kin kana son ka kawo dan gidanku bai iya ba kana son kawo dan gidanku bai son abin ko da ya iya ce bai so bar shi abin da yake so amma sai ka ce a'a dole dole shi dai za a dauka mutane suna ganin haka sai su gane son raina sai su wace shi yasa da an fara kwana sai ka tai a ce kai kai nan ba ta Allah ta ba ko a sanin da yi da an gane ba gaskiya bace mu gyara yin muna gyarawa wanga ba da wani nake ba fa karatu na ba da wani nake magana ba karatu ne fa eh saboda wani nan tana rasa ce kai wanga wani ko wani labari aka samu wallahi ban samu labarin ko ba Allahu akbar amin hau yace to fa khalli sabili ka bar mini hanya na ko ba haka ba na'am laraba suna cewa khalli sabili ko khalli tariki ka bar mini hanya na ka'ab bin zuhair lokacin da ya kasida cikin hamazi abin nan tashi eh, alburda tashi yace wa qala kullu khalilin kuntu amuluhu la ulfiyannaka inni anka mashghulu fa qultu lahum khallu tariqi la abalakum fa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ul khallu tariqi ku bani hanyata yace to khalli sabili ka bani hanyata in an ce mace khalla sabilaha an gane ko ya bar mata hanyarta nan ana nufin malamai suka ce saki ne amma ba mubashir ba ba sarih ba akwai kina'i shi yasa saki sarih ka ce ma mace ka sake ta saki kina'i wanda yana ɗaukar saki ba saki ba to wannan shi abu biyu ke ɗauka sai an kira ka in kafin a je gidan alkali na a tantance misali idan mutum ya ce ma mace je gidanku je gidanku yana iya ɗaukar saki je gidanku yana iya ɗaukar ba saki ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam suke kawo riwaya wannan mata da ta nemi tsari gari sai ce ilhaqi bi ahliki amma cikin hadisi na Ka'ab bin Malik cikin sahihi Muslim lokacin da anka ce ko wani an ce matar shi ta rabu da shi an gane ko sai ilhaqi bi ahliki ki je ki hadu da yan uwanki kaga nan ba saki yake nufi ba shi yasa sarih da kina'i mu yi hattara shi ki- sarih na sake ki mutlaqan ne sarihun ne amma kina'i shi yana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban shi yasa sai a kira ka da kacce ta zo gidansu mi kake nufi in gidan alƙali na mi kake nufi in kacce ba saki kake nufi ya ce to yi rantsuwa saboda ba a sani ba tana yiwa kai saki ne ka ɓoye shi yasa dole sai mun gane sarih da mi da kuma wato alkina'i wanda ɓoye shi ki sai an- yana ɗauka abubuwa da dama fa khalli sabili ka bani hanya ta wa nakib shine ka koma baya kenan an gane ko nakib ko ba ka kawo shi ba ina ne shi nakib na ko kudi ba min ka atai ai banna eh saboda kun san kalmomin wani bi sai a hankali Mm, nakib ka kauce kai nisa wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibuna munharifuna an gane ko kawu ya ce wala tunaqir anni an gane ko kenan wala tunaqib kakka yi bincike kaina na ƙara an gane ko shine wato kamar yayi eh, ƙoto to asali shi in ana ƙoto me ake yi ai bincike na ake yi ko to shine wala tunaqib kuma kada ka yi bincike kakka bincike aka kira an gane ko naqara yayi bincike yunaqiru tanqira naqaba yayi bincike an gane ko wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis naqabu su yi bincike ya ce sun ma walla mudbiran sannan ya juya ya bada baya kamar yadda ya zo cikin sura kissa annabi Musa walla mudbiran walam yu'aqib ko walam yu'aqib bai wai wai ba qala al-harith ibn hammam harith ibn hammam yace faltahabtu wajdan faltahabtu sai ni yi bakin ciki asalin allahabu ita ce wuta sai zuciyata ta konu wajdan alwajdu saboda tsananin kauna alwajdu ba ana nufin alwujudu ba samu shi yasa wadansu malamai suka ce ba a cewa tawajada an gane ko sai dai a ce hadaru domin attawajur shine kaunar juna wanda kuma sun ce ana iya cewa wajdan saboda tsananin kauna alwajdu kauna alhubbu kauna algharamu kauna as-sababatu kauna alishku kauna da larabci ka koma cikin fiqhul lugha lil imam sa'alibi kaga abu guda yana ido ka suna goma a cikin yaren larabci nawa ka sani da an wuce wanda ka sani sai ka bace na'am zaki na da suna sun kai hamsin da larabci ba ka sani ba kuma kacce kana jin larabci ina ka jin larabci Eh, jama'a
Allah biya wallahi mu tashi mu yi karatu mai kyau waɗanda abubuwa da kuke gani ba yanzu ne matsalar take ba ilimi yana karuwa ne duniya tana gamewa ne da wa'azin wani malami ba za ka iya saurare shi ba sai an kawo kasar da wani gari yanzu whatsapp da ka ba da kil kil kil kil sai shi kawo in fatawa kaka so sai ka bata malaman duniya in saurare kaka so sai ka saurari malam wane da malam wane yau suke yin karatu a America yau kana iya sauraren shi yau ake karatu a wata kasa ba ruwanka da tsaro da tsoron balaguro kai tsaye ake turo maka shi da ka fassara aya ba daidai ba yanzu ana saurara a gani ko kuma yanzu a dauko computer tana da littafi a cikin maktabar shamila sai a buga aya sai a danna wane ya ce kaza wane yanzu sai mutum yi duba tafsiri ɗari kaga in banna ta kake baka iya ba gano kaza su yi sannan ko in sun kai ma safa wani tsare ya zai sai wata guda yana sauraron ka dole tattaro bannan da kai shi shiga gidan radio shi ma zama guda tau don haka wallahi ku tsaya ku yi karatu mai kyau in mallami ya karantu wallahi hashe koma ga Allah bai bai barin ba da karatu saboda akwai ka'idodin ilimi tare da shi amma inda ya hayaniya ta kaɗan koyi larabcin ka na kwana biyu ka kwana gidan rariyo ɗan littafin da ka iya guda biyu guda biyu ka karantar da su kare ka ta ƙari maudu an birni ka yi ƙauye da su na ƙauye kai birni su kare ka ta ƙari sai mutu tsayi falta habtu wajdan sai ni konu wato wajdan saboda ƙaura da bege in ji malaman zauri in dan tilaqihi lokacin da ya tafi kenan ya barni wa wadittu ni so allam wai wadittu laulam ulaƙihi ko? Yawwa, nisso da ma a ce ban haɗu da shi ba. An ga ka ulaƙi shi ne haɗuwa. Laƙa yulaƙi sai an ka shafe ya'un harful wato huzifa harful illa li'annahu majzum ko ba haka ba ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi don ka gane wannan asalin shi harafin da an ka shafe ya'un na ya ce da ba ban haɗu da shi ba saboda laifin daɗi ƙarewa sai kaga abu inda zai yankewa to akwai matsala shi yasa ɗai daga cikin malamai yake cewa Sheikh Muhammad Al-Abid Shuki da suke bada labarin sa suke cewa bai da wani aibi sai aibi guda mun san da wata rana mutuwa zai yi shi barmu yan uwa mu kama ta 41 ta kare kenan insha Allah nan za mu tsayawa sai mu dauki sauran littattafai ko da mukhtasar na mu samu mu kare su assalamu alaikum